aminci su ƙara tabbata a gare shi shi ma ya shiga cikin ali ibrahim idza dakhala ghayruhu min al anbiya'i alladhina hum min dhurriyyati ibrahim fi alihi mala yace idan wani daga cikin annabawa zai shiga cikin daga zuriyar annabi ibrahim zai shiga cikin ali ibrahim fadukhulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aula to shigar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin ali ibrahim din shine abin da ya fi cancanta sama da shigar wani daga cikin annabawa daga cikin annabawan Allah wanda suka fito daga cikin sai annabi ibrahim ina fata an fahimta mala yace fa yakunu qauluna fa yakunu qauluna sai fadin mu da muke cewa kama sallaita ala ibrahim ya kasance mutanawilan lissalati alaihi zai ɗauki ma'anar yin salati wa annab tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ala sa'irin nabiyina min zurriyyati ibrahim da kuma salati akan sauran zuriyar da suka zo a cikin tsazan annabi ibrahim alayhi salam ma'ana abin da kake cewa idan ka ce kama sallaita ala ali ibrahim Allah ka yi wa annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati da iyalan gidansa kamar yadda kai salati wa iyalan gidan annabi Ibrahim to kamar abin da kake cewa shine Allah ka yi wa annabi Muhammad salati shi da annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Isaac da annabi Yaqub da annabi Yusuf da duk sauran annabawan da suka zo a bayan su ina fata an fahimta kaga shi ma ya shiga ciki gaba ɗaya kenan yawa to kaga ko anan ma idan kaza zaka ga ai a salatin ba ɗaya bane wannan manzon Allah aka washe shi kadai wannan kuma an masa shi da sauran annabawa to wanne yafi wanda aka yi masa shi shi kadai ko kuma wanda aka yi masa shi da sauran annabawa an fahimta kuwa wanne ne yafi wanda aka yi masa shi da sauran annabawa to a shi kaga babu wani iskali a wajen wannan amsar ta yi kyau kwarai da gaske yawwa malam yace thumma qad amarna Allah ta'ala an nusalli alaihi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu yi salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ala alihi khususan da kuma da kuma iyalansa a keɓe bayan mun masa a haɗe da sauran annabawa bi qadri ma sallaina alaihi da gwargwadon yadda muka yi masa salati ma asa'ir ali ibrahim umuman tare da sauran iyalan gidan annabi ibrahim a haɗe bayan an musu a haɗe sai kuma Allah ya madaukakin sarki ya ce to mu ware shi shi da iyalan gidansa mu musu daban wa huwa fihim alhali shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cikin iyalan gidan annabi ibrahim din sai mala yace wa yahsulu li alihi min dhalika ma yaliqu bihim sai abinda ya kamata iyalan gidan annabi su tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su samu na falala da daraja sai ya same su gwargwadon salatin da za a yi musu wa ya baƙal baƙi a kulluhu lahu sallallahu alaihi wasallam sauran falalar da daraja kuwa gaba ɗaya sai ta saura ta wace ce ta annabi ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala malik ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa wala raiba babu shakka ko kokonto أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم صلاة دا يكي فارواغ إيالن جدا النبي إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم دا النبي إرادة أمنتي سارة تبتا أغريشي تاردسو أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم يا فتكا sama da salatin da za a yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi shi kaɗai ba tare da su ba kamar dai bayan da ne mana yanzu a haɗa shi a cikin salatin da su gaba ɗaya a yi musu salati wannan salatin ya fi girma ya fi cika ya fi falala sama da salatin da za a ware shi shi shi kaɗa ya masa shi ne abin da malai yake so ya ce mana fa yutlabu lahu min as-salati hadha al-amr al-azim malai ce sai a nema wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na salati a na wannan al'amari mai girma falalar da zai samu da daraja allazi huwa afdalu mimma li ali ibrahim qat'an mafi falalar abin da ake nema wa annabi ibrahima a yanke abin da ake nema wa allah maɗaukakin sarki ya yi wa manzansa salati a kansa to ya fi falala sama da abin da ake nema wa annabi ibrahim alaihi salam malai ce wa ya zaharu hina idin fa'idatu tashbihi wa jaryihi ala aslihi to yanzu ne idan ka fahimci magana da muka ambata a baya za ka gane fa'idar wancan kamanceceniya da take cikin salatin da kuma gudanar shi kansa tashbihi din akan asalinsa bai canza ba me ma yake so ya ce anan shine da aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim to kun ga a baya muka ce ka'idar al-mushabbahu bihi aqwa min al-mushabbahi haka ne muka ce wanda aka kamanta shi da shi kamar bayanin da muka satin da ya gabata idan ba ku manta ba shine yafi karfi sama dawa da shi wanda aka kamanta din to idan ka fahimci wannan abin da kyau da aka ce kama sallaita ala ali ibrahim sai ka fahimci cewa ashe ali ibrahim din nan aqwa min me muhammadin wa alihi me yasa saboda ali ibrahim din muhammad yana ciki tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ne can ku shi shi kadai ne saboda haka idan ka fahimci abin da kyau zaka gane ali ibrahim ya fi karfi sama da me saboda annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai da iyalansa Allah ya sa an fahimta yawa to shine abin da malai ke so ya gaya mana to kaga tashbihi dai bai kare ba kenan ko malaman balaga ba kare musu ka'idar tashbihi ba tashbihin yana nan kamar yadda yake babban dai abin da yake ciki shine sai an dan yi dogon nazari an kai an kawo sannan za a hango abin kamar yadda malamai suke wannan kokarin suka zakulo wannan abin wannan abu ne mai zurfi wanda sai Allah madaukakin sai wanda Allah madaukakin sarki ba tarin ilimi sannan kuma da tsoron Allah mutum zai iya binciko irin wannan abubuwan dan yan uwa kun san da yawa daga cikin wasu al'amara da suka shafi ilimi ba wai tarin ilimin bane kadai akwai tsoron Allah wani lokaci za ga ga tarin ilimi amma matsala ce karama sai ta kubuce mutum ta boye masa amma wani lokaci sai ka ga wani Allah maɗaukan sarki ya buɗa masa saboda me saboda tsoron Allahnsa shi sa wasu daga cikin magabata don lokacin da suka yi ƙoƙarin gano wata mas'ala suka kasa to nan da nan sai su koma ga Allah maɗaukan sarki sai alula a hausa lolin nafala a yi ta magiya ga Allah maɗaukan sarki idan wani laifi aka yi Allah ya fi shikenan kuma cikin ikon Allah maɗaukan sarki sai ga Allah ya haskaka musu Allah subhanahu wataala ya haskaka mana gaba ɗaya mala yace wa annal matluba lahu min as-salati bi hadha al-lab kuma abinda ake nema wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na yi masa salati da wannan lafazi na kama sallaita ala Ibrahim a'zamu min al-matlubi lahu li ghayrihi shi yafi girma sama da dukkanin abinda za a nema masa na salati da wannan lafazin da ba shi ba fa innahu idza kana al-matlubi bid-du'a'i innama huwa mithlu al-mushabbah bihi malai ce saboda idan ya kasance abin wanda za a nema wa a yi wa addu'a shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi inda ma huwa mithl mushabbahi bihi ana so a kwatanta shi ne da wanda ake kokarin kwatanta shi da shi shine annabi Ibrahim alayhi salam walahu awfaru nasibun minhu kuma tare da cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi girman rabo ga annabi Ibrahim alayhi salam sara lahu min al-mushabbahi al-matlubi akthar mimma li Ibrahim wa ghairihi sai kasance annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu abin da ake kokarin kamanta shi da shi din mafi yawa daga wanda annabi ibrahim zai samu ko wani daga cikin annabawan gaba ɗaya da suke cikin iyalan annabi ibrahim alaihi salam malai ce wan dafa ila zalika mimma lahu min al mushabbahi bihi idan ka hada da wancan abin da muka faɗa a baya ila zalika mimma lahu daga abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake da shi min al mushabbahi bihi na daga wanda ake kokarin kamanta shi da shi a salatin annabi ibrahim da ake kamanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi min alhissatin lati na rabo wanda ya kasance akthara min mal ibrahim wa ghairihi a wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai samu wanda yake yafi na annabi ibrahim alaihi salam wa li ghairihi ga waninsa fa zahara bi hadha min fadlihi wa sharfihi ala ibrahima wa ala kull min alihi shi ma yace to anan ne da wannan ne falalar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ta bayyana wa sharfihi da girmansa ala ibrahima akan annabi ibrahim alaihi salam wa ala kullum min alihi hakanan girman manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da falalarsa su bayyana akan kowanne daya daga cikin iyalan gidan annabi ibrahim wa fihi min nabiyuna mala yace kuma a cikin su akwai annabawa fa burjik da yawa suna nan ma huwa la'iqu bihi abin da ya dace da shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na falala da daraja din wasarat hadhihi salat malai ce to sai wannan salati da ake manzon Allah ya kasance dalatun ala hadha tafdil abu ne da yake nuni a bisa wannan falala tasa wa tabi'atan lahu kuma abu ne da yake nuni a bisa a bin bayansa da sauran annabawa suke wajen falala da daraja wa hiya min mujibatihi wa muqtadayatihi wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna yake wajabta samun falala ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan sauran annabawa wa muktabayati da kuma abin da yake hukunta hakan fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kafira sai ibn qayyim ya rufe magana sa da yiwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare salati yace wa jazahu anna afdalu ma jaza nabiyan an ummatihi Allah madaukakin sarki ya saka wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da dukkanin mafi falalar wani abu da ya saka wani annabi game da al'ummarsa innaka hamidun majid hakika kai Allah subhanahu wataala abin godewa ne kuma abin kambamawa ne wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid malam ibnu qayyim da ya rufe wannan bayani nasa da yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati to yan uwa wannan ita ce fa'ida ta farko a babban dai abin da take kai mu zuwa gare shi shine menene ma'anar wannan tashbihi da yake cikin salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wannan shine abin da ake so a fito da shi kuma ina fata cikin izinin Allah mun fahimci mun fahimci abin da hakan yake nufi haka ne ko yawwa saboda haka abin da nake so ya fito da shi shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fi kowanne annabi falala da daraja da girma a wajen Allah madaukakin sarki wannan abin da ake nufi a yi masa salati kamar yadda aka yi wani annabi salati ba yana nufi cewa wancan annabi ya fi salati ba inda ma dai abin da ake nufi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari zai samu nasa falala da daraja da kuma falala da wancan annabi yake da shi shine abin da ake nufi Allah ya samu dace alfa'idatu thaniya malice fa'ida ta biyu wayar alqari'ul karim mai karatu a wanda yake mai girma zai ga anna hadhihi siyagh ala ikhtilafi anwa'iha a waɗannan sigogi na salati tare da bambancin nau'ukansu wanda da an kawo su fi ha kullaha as-salata ala alin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma'ahu sallallahu alaihi wa sallam dukkanin salatin da yake cikin salatattukan da muka kawo wanda ya fito daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba daya dukkanin su zaka samu ana yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati a ciki da iyalan gidansa wani lokacin da matayensa da zuriyarsa babu salatin da babu ɗaya daga cikin waɗannan babu salatin da guda shi kaɗai aka ware manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka mai salati aka ce kawai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba ko akwai a cikin sigogin da makaranta guda bakwai na akwai irin wannan salatin babu zaka ga kowanne sai an jingina alihi ko azwaji ko zurriyati haka ne to bari mu ji abin da malai ke so yace falidhalika saboda haka ne falaysa min sunnati baya daga cikin sunna wala ya kuna munfidan lil amrin nabawi ba zai kuma kasance mutum ya zartar da umarnin annabi ba mani tasara ala qawlihi wanda ya takaita yin salatin sa akan fadin akan fadin sa da cewa Allahumma salli ala Muhammadin idan mutum zai salati kawai ce Allahumma salli ala Muhammadin ya shiru shi malai ce idan mutum ya haka to bai zartar da umarnin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba an fahimci wannan kuwa me yasa malai ya faɗa haka saboda lafazin da ya faɗa sun yi me sun yi bambanci da abin da ka faɗa a za mu zo mu ji abin da ya sa malai ya faɗa haka amma dai a takaice Allah madaukakin sarki ya sauka da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aya ko yace inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to shi aka sauka da aya shi kai tsaye mala'ika jibril ya kawo wannan ayar ya karanta ya karantar da sabansa to yadda ake gane aya alkur'ani kuwa akan koma ne wajen wanda aka saukarwa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ga shi ya sa ta a cikin aikinsa haka ne to da ya tashi sa ta a cikin aikinsa ga irin salatin da ya fito daga bakinsa haka ne to in kana so ka yi salati irin wanda Allah yake so sai ka yi wannan sai ka yi irin wannan salati da manzon Allah yi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi da ya tashi nasa yin salatin yayi salati wa kansa da da alayensa wani lokaci da zuriyarsa da matansa ina fata fahimta to shine abin da malaka so ya kai magana shi yace to bai kasance mutum ya zartar da abin da ake so yayi ba idan ya takaita salatin sa kadai da cewa Allahumma salli ala Muhammadin kawai shi ina fata an fahimta yawa to shine abin da malaka so ya kai mu zuwa gare shi subhanallah zakir ku bar shi malakata ku bar shi da malakaci yan uwa yau ma dai ana zama dakata insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh